والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da darasi na uku a cikin wannan littafi na aƙida bugu na biyu littafi na biyu kamar yadda muka faɗa littafi ne muhimmi mun gama na ɗayansa a cikin kasar goma sha bakwai ko na biyu yau muna darasi na uku muna tattaunawa kan abubuwan da suke warware tauhidi da aƙida da musulunci tunda a wancan littafi na farko mun faɗi mecece aƙidan menene tauhidin ya take ya ake an kame ta to yanzu kuma an ta faɗan abubuwan da suke warware ta mun faɗi abu na mai warware ta na ɗaya mun ce kafirci na biyu jiya mun ce munafurci yau na uku shine shirka yin shirka tana warware aƙida tana warware tauhidi tana sa in ka haɗu da ubangiji to kana cikin matsala to mecece shirka din shirka ta'rifuhu ma'anan shirka din huwa sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghairillah shine duk wani nau'i na bauta duk wani nau'i na bauta ka kawar da shi ka juya shi ka sa wani Allah shine shirka a wancan littafin mu na ɗaya mun ba da misalai na shirka ai ko ai mun ba da misalai na ibada ko duk wani abu na ibada ka juya shi wa wani Allah ka yi wa wani Allah ka yi shirka kuma an yi shirka in an mutu ba a shiga aljanna in an shiga wuta kuma ba a fita mai shirka Allah baya gafarta masa sai ya tuba in ka mutu baka tuba ba kuma kana shirka to wuta zaka shiga in ka shiga wuta kuma ba zaka fita ba to ita wannan shirka din a su wa'annan ibadu din mun faɗe su mun ce kaman sallah kaman zakka kaman tawakkali kaman tsoro neman taimako karka nemi taimakon kowa sai Allah subhanahu wataala ko yanka ba a yi sai don Allah salati wa nusuki wa mahaya kai duk ma rayuwarka duk rayuwarka ibada ce karka hada ta da wani Allah a ciki to waɗannan su ne ibadun da ba a so ka hada su da Allah da wasu aw musawatul makhluq bil khaliq ko kuma ka hada abun halitta da Allah ka dauki wani sifofi na abun halitta ka dauki sifofi na Allah ka bawa abun halitta su ne ai kamar da muka faɗa tsoro da kashewa da rayarwa kake ganin wani zai iya kashe ka kake ganin wani zai iya raya ka kake ganin arzikinka na hannun wani alhali kuma Allah shine mai azurtawa kake ganin in ba an yi abu kaza ba ni ba zan yi arziki ba in ba ina tare da suwa ne ba ni ba zan yi arziki ba in ba abu kaza ne ya faru ni ba zan yi arziki ba ka manta da Allah limadha nadrusu shirk me yasa muke karantar darasi na shirka din nan mu tsaya mu ta karanta shirka shirka shirka me yasa kai nadrusu shirk muna karanta shirka mu nemi ilimi akan shirka mai ake nufi da ita wa nata'arrafu alai kuma muna muna muna neman sani akanta muna bincike kanta la iddati asbab saboda dalilai kamar haka me yasa muka damu shirka har muke so mu gane meye shirka ya take ita meye ce ita ya nau'ukanta to dalilai suna da yawa amma kaɗan daga cikin su anna shirka huwa a'zamu dhanbin yaqa'u min al-insan wa sabbul khuludi fin nar ita shirka ita ce mafi girman zunubin da dan adam yake fadawa cikin ta duk wani zunubi da zaka ga ana fada ana magana to bayan shirka suke sannan kuma ita ce ake tabbata a wuta dukkan zunubai in ba shirka ba in an shiga wuta ana sa ran za a fito amma ban da shirka ana sa ran za a fito amma ban da shirka sannan dukkan zunubai da dan adam zai yi matukar yana gyara tsakaninsa da Allah yana neman gafaran Allah yana nisantansa ana tsammanin zai shiga aljanna amma shirka ba a shiga aljanna na biyu anna shirk anna shirka azlamu zulm shirka ita ce mafi zaluncin da yafi karbi makura wanda ubangiji ne ya kira shi haka wa huwa munaqidun li awjabil wajibat kuma shi yana warware duk wani babban abu da ka sani Allah ya dora maka in kayi shi to shi kuma Allah shi kuma shirka warware shi take duk abin da ka sani shine bin Allah na kololuwa sai ya zama kana yin sa kana bin Allah da shi to ita kun shirka warware shi take amma sauran zunubi ba sa taba maka ayyukanka na kololuwa yanzu duk zunubin da zaka yi ba za a ce la ilaha illallah ka ta warware ba amma kana yin shirka la ilaha illallah ka da warware wa huwa tauhiduhu subhanahu wataala shine mafi girman aiki na kwarai shine tauhidin Allah subhanahu wataala to ita shirka warware shi take to kaga ai dole mu je mu karanci shirkan nan mu gane ta mu mu yi kar mu yadda ta gane mu mu dai mu gano ta ta yadda in ta zo kana da kulki ka dake ta shegiya ka buge ta kar ta zo kusa da kai kar ka yadda kai abokantaka da ita Allah ka tsare mu daga shirka na uku an na hadarahu muna karanta ta ne don mu tsorace ta mu nisance ta wani cin nabahu mu nisance ta wani khafu minhu muke tsoronta wani hadaru kuma muke yin taka tsantsan wani hadziru gairana kuma muke tsoratar da wasunmu daga ita kamar yadda Allah ya faɗa annabin Allah Luqman yana yi wa ɗansa wa'azi wa qala Luqman li binihi ku tuna mana lokacin da annabi Luqman yake gaya wa ɗansa wa huwa ya'izuhu yana masa wa'azi ya bunayya ya kai dana la tushrik billah karka yi shirka ga Allah ya kai Abdul Musin karka yi shirka ga Allah ya kai Ibrahim karka yi shirka ga Allah ya kai Nuhu karka yi shirka ga Allah ya ku ƴaƴana karku shirka ga Allah ya ku abokanai na karku shirka ga Allah ya ni mai magana kan nayi shirka ga Allah annabin Allah ya ware ɗansa bai zama babban abin da zai fara ga maka la tushrik billah to abdul musa yanzu muna so ku ba mu misalin shirka abubuwan da in mutum yayi shirka ne faɗi guda ɗaya na yawwa mutum in zai yi roƙo maimakon ya roƙi Allah ko ko ya roƙa don Allah sai ya roƙa don an kabani don annabi ko da wanda ya roƙa don annabi da wanda ya bayar don annabi yayi shirka don wa ake bayarwa don Allah ake bayarwa ka kawo misali da kaifa hada Allah da wani shi ne shirkan misali muke nema ɗaya misali Allah daga murya mana Allah yana da ɗa kamar yadda kiristoci suke kiran suke cewa annabi isa ɗan Allah ne ko wannan shirka ce ehe zuwa gurin boka ba shirka ba ne in ka je wajen boka kana tambayansa me ya faru a mun kaza ka yi wa wani kaza a yi kaza ba ka nuna shi ma Allah ba ne ka yadda akwai wanda zai saka arziki a gidanku wa yake baku abinci ni ne ko ku ban amsa wa yake baku abinci a gidanku ni ne ba ni ba ne jiya ba ni ne ce ba ne ba ni nake baku ko ba ni bane ni ne ko Allah ne eh Allah ne yake faku duk abin da zan je na kawo waye ne Allah haka ne ko baka bane ni wa yake bani ba babana bane to ina babana yake yana nan ina babana babban mutumin nan Allah ya gafarta masa yana nan baya nan ina ci ko bana ci to dadin da nake ci da ya raye da ke raye shi yake bani ba shi yake bani dalili shine da ya rasu ma ina ci to bani nake ba ku Allah ne yake bayarwa karka yadda kai tunani mahaifinka shine mai maka in baya nan a a ai Allah yana nan da nayi tafiya ba kwa ci ne to in bana raye ma za ku ci insha Allah haka abin yake ni ma mahaifina da baya raye ina ci to ba shi yake min ba lokacin da buhari yake shugaban kasa dama shi ya kawo mana tsaro shi ya mana kaza da baya nan din ma rayuwa to tinubu ma ba shi bane Allah ne in akwai wata masifa ma Allah ne tinubu bai isa ya kawo mana masifa bai isa kuma ya kawo mana alheri ba bai isa ya kawo mana arziki ba shugaban kasa bai isa ba gwamna bai isa ba ba wanda ya isa ya ba mu arziki ko ya ba mu rashin zaman lafiya duka Allah ne matarka ba abin da za ta gara maka a gida Allah ne dagacinka na anguwa limaminka malaminka shehinka ba wanda ya isa maka abin da Allah ba shi ya nufa ba ba wanda ya isa ya hana ka abin da Allah ya sa za ka samu al'umma in za ta taru gaba ɗaya don ta hana ka abin da Allah ya nufa ba za ta iya ba al'umma in gabaɗe za ta haɗu ta baka abin da ba Allah ne ya ce za ka samu ba wallahi ba za ka samu ba abin da ka sa Allah ya sa za ka samu kuma duk wahalar duk tare kar za a yi wallahi sai ya zo wani abokina ya ce a garinsu akwai gwamnatin da za a yi zaɓe suka yi ta yin adawa na iya ƙarshe suka ga samsu ba su gamsu da ita ba aka yi ta adawa wasu kuma suka je suka yi ta yin can aka yi ta yin can wannan ba Allah suka yi ta adawa da shi wancan bangaren ya ci zaɓen shi wannan da ake adawa da shi bai ci zaɓe ba yan uwa dukkan wa'ancan da suka yi adawa da mutum ɗayan nan ba wanda ya samu kofi amma wannan mutumin da ya adawa da gwamnatin shi kuma har ya gama kwamishina ne shekara takwas arzikinka hannu wani yake sai ka zaɓi wani arzikinka ya zo don kaƙi wani in arzikinka yana nan wani yana nan kuma ta hannunsa sai arzikinka ya zo babu ruwan Allah to mu nemi arzikinmu a wajen Allah kar mu nemi shi a hannun wani kar ka taɓa yadda wai dan wane yana kaza ne ko in wane ya ci zaɓe ko in wane bai ci ba ko in wane ya yi kaza ko la kar ka yadda da wannan je ka nemi arzikinka a gunda Allah ya halatta wanda yake ɓoye ma zai zo kuma baka san ta hanyar ba kuma kar ka yadda ka sa arzikinka a wajen wasu ni ai dan muna da gwamnati ne zan yi arziki dan muna tare da wani zan yi a'a yi sana'arka wancan hanyoyin wasu hanyoyi ne daban amma takan nan ka tsaya ka riƙe kuma ka yarda takan nan ita ce arziki wacce ta zo za ta zama ribar kafa ina dan bamu misalai ne dan abin yake fitowa wani zai ce a to ayya kaza a'a riƙe naka ba kana harkan handset ba ka sayar yau a baka dubu biyu a ƙara maka dubu uku wallahi tallahi wannan arzikin ya fi miliyoyin da kake hanga a can sama ya fi su yadda da naka kana sai da data kana sai da masara kana sai da gero kana sai da abinci kana da kamfanin hatsi kana da kamfanin kaza yadda da shi buhu kake sayarwa a'a gyaran mashin kake gyaran mota tsaya akan wannan wani abu na gefe duk ka bar shi a ribar kafa kar ka bar sana'ar ka kuma dan wata babbar sana'a ta zo ka tsaya ka rike naka da kyau wannan sune dai misalai komai al'amarin mu hayati kullu halillah don rayuwar mu ta Allah ce to wannan shine misali shine dalili da yasa muke karanta shirka sabab sababu wuqu'u shirk sababin da yasa shirka take faruwa shafi na 22 sababu wuqu'u shirk sababu wuqu'u shirki fi bani adama umuman huwa al-ghuluw fi salihin abinda yasa ake fadawa ayi shirka generally a cikin bayi ake samun shirka shine wuce gona da iri akan manyan mutane akan salihan bayi kaso salihan bayi son ya wuce malamin ka ko kaki yayi akwai wanda ban malam zai kaki tarewa ake a can baya shehun sun zai kaki sha ma ake annabi ne aka ba wannan damar annabi ne kada aka ba shi wannan damar annabi sallallahu alaihi wasallam shine jikinsa duka albarka ne kakin annabi albarka ne fitsarin annabi albarka ne sallallahu alaihi wasallam jininsa albarka ne yawunsa ina ma za ka samu yawunsa gumin annabi ba a yi turare a duniya wallahi da ya kai gumin annabi kanshi ba akwai uwarsa sallallahu alaihi wasallam da in rana ta yi rana jama'a sun yi yawa yana so je dan huta sai tafi gidanta akwai dan turaka haka irin misali yanzu kamar gidana ɗin da in ka zo yanzu misali wan iyali na in ya zo nan gidan ba yana da side side ba ko ɗakin masallaci to kamar haka annabi in ya je gidan yar uwarsa to da mijinta to side din mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je sai ya ce kawo min abin shimfida in dai annabi ya zo za ta bari ba za ta bari ya kwanta kan kowane filo ba sai fulanta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana yawan zufa zufan jikin annabi sai ya hau filon ta ce har annabi ya rasu da shekaru filon ta yana ganshi wannan filon bi ake ki taimake mu wani kawai ya karbi filon ya rungume shi haka an yadda ko ba a yadda ba an yadda annabi ne shi an yadda amma ban da annabi ba wani kar wani shehi ya kwanta filo ka ce barin samu albarka ba wani abu ba inda Allah ya ce mana ko ta albarka a jikin shehinka ba inda aka fada annabi ne aka fada sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi da aka masa kaho aka tara jini roba guda sai ce ina Anas dan Malik ce gani yace ga wannan jinin je ka zubar inda kar kowa ya ganshi ka je ka zubar kar ka bari kowa ya ga jinin nan saboda in an gani za a je a yi ta turar reniya sallallahu alaihi wasallam ta tafi da nisa anas bin malik yana kwana ya shanye jinin nan kagab ya sada kwana sai annabi ya ga ya dawo da wuri yace anas na ce ka je waje mai nisa ka sa inda kowa ba zai gani ba ce wallahi manzon Allah na sa shi inda ba wanda zai gan shi har kai ma ba za ka gan shi ba kai ka gan shi ne ya manzon Allah yace ana ka dawo da wuri ne ina ka saka shi yace na sa shi a ciki na annabi sai ya dariya da wuri shi inda ba daidai bane zai ce me bai halatta ba amma jinin annabi halal ne albarka ne in annabi yana aski layi ake yi ba layi ba ma tukunna in annabi zai aski dambe ake yi ai ni ne a gabanka wallahi ni ne a gabanka waɗanda za su ɗau gashin annabi to annabi in ya ga haka sai ce ai layi ina wanda ya fara zuwa dama ba an nemo wanzami ba ina wanda ya nemo wanzami kai ne anan ina na biyu kai ne anan ina na uku kai ne anan yankan farko kai zaka dauka hadisi ya ce mana wani ya tsira da gashi bakwai wani da goma wani ma gashi kwaya ɗaya na annabi to a annabi ake yi wa wannan banda wani to wuce gona da iri a salihan bayi sai sa sai a mai da su alloli sai a mai da su kaza kamar yadda muke gani yanzu kaga an bi ana rataye hoton shehi a wuya kaga ana rataye ana mannawa a gidaje wannan duka bid'a ce shirka ce za ta haifar maka da shirka kuma ni kina ga kaman walakanta shehunan ma muke yi walakanta su muke mana ya za a yi dan siyasa a manna shi shehi ma ka zo ka manna shi ya za a yi haka ai shehu babban mutum ne ai inda yana da daraja addu'a za mu yi masa mu masa fatan alkhairi ba ya raye wasu shehun nan ba su suka ce a yi wannan abun ba yanzu shehu abdulkadir jelani kullum muna faɗa muna cewa bawan allah ne na gari muna karanta littafinsa da abubuwansa a nan makarimul akhlaq namu bawan allah ne na gari jami'ar musulunci na madina ta yi rubutu akan kadiriyya akan shehu abdulkadir jelani mutumin kirki ne duk abin da ake faɗa a kansa wasu ƙarya ake masa bai ce a yi ba nan gurin mun fada mun fada wasu daga cikin shehu ne muka ce wani wani shehu ma yarsa ta fito a nan kasar ta ce duk abin da ake fada a babanta ƙarya ne ta bisa ba za mu ɗauki nata ba sai mu ɗauki na wasu a wuce gona da iri a ce wani Allah ne a ce lam yalid wa lam yulad na ga wani ya ce in ka ce shehu ba Allah ba ne kai jahili ne a in ka ce shehu Allah ne kai jahili ne in kuma ka ce shehu ba Allah ba ne kai kafiri ne in ka ce shehu Allah ne kai jahili ne amma in ka ce shehu ba Allah ba ne kai kafiri ne ku duba irin wannan wuce gona da iri to wannan shine sababi na farko da yasa ake fadawa shirka shine girmama malamai da shehunai da salihan bayi wa qalu suka ce la tadrunna alihatakum karfa ku bar allolinku wala tadrunna waddan kar ku jefar da wadd wala suwa an karku jefar da suwa wala ya huta karku jefar da ya huta wa ya uka wa nasara wa duk karku jefar da su ku rike su wasu salihan bayi ne na kirki can baya sun yi wa musulunci hidima da suka mutu sai mutanen garin suka ce ta wanda mutanen kirki ne mu yi hotunan su don kar mu manta da su sai aka yi hotunan su sai ana tunan su yan baya da suka zo suka ce ai waɗannan su ne iya su ne kakanninmu suke bautawa mu ba mu bauta musu kaga kakanninsu sun yi da abu da niyya mai kyau amma sun wuce gona da iri yan baya da jahilci yawa suka ce ai kakanninsu ma bauta musu suke sai aka je ana bin kabarin su ana bauta musu kamar yadda yanzu yake faruwa a tashi gari mai nisa aje ziyaran irin wannan min hada yattadihu anna akhtarul umuri ala tauhidi alghulu fi salihin wannan yake nuna mana mafi girman abu a harkar bayin Allah na gari shine wuce gona da iri akan salihan bayi hal ya ga shirku fi hadhihi al-umma shin wannan al'umman ana samun shirka da yawa ma kuwa la shakka annahu waqa bil fi'l fi hadhihi al-umma lalle da lalle ana samun shirka a wannan al'ummar yana nan ya mafi na baya anwa'un min ash-shirki nau'uka na shirka da yawa ka du'a ga an baku misali addu'a wa ake roko kare Allah ka du'a is-salihin kamar aje a roki salihan bayi wannan shirka ne muna gani ana zuwa kabarurruka ka je Kano ka gani kabarin waliya a tukunna ana ta roƙon shehi ana roƙon kabari kaga an tafi wani gari mai nisa ana cewa shehi biya min bukatata ko annabi ba a yi masa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka je ka ce annabi ka biya min bukata na ba Allah ne mai biyan bukata wazzab in za ka yi yanka don Allah ka dai za ka yi ka karka yanka dan aljani ya ce ka yanka karka yanka a'a za a yi addu'a ka za a je a yanka a'a ba a yi wan nadru lahum karka yi bakance wa wani malami wa wani shehi karka yi yanka dan shehi karka duk karka yi wannan wa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam al-khabar bi anna shirka yaqa'u fi hadhihi al-umma annabi da ma ya bada labari ya ce daga baya ma za a samu shirkoki masu yawa hatta fi audahi suwarihi annabi ya fito wanda abin kulo-kulo wahiyar ibadatul asnam ma'ana a cikin mafi sura mafi bayyana na shirka ma za a bautawa za a bautawa za a yi shirka shi dai bautawa gumaka har gumaka za a bauta musu ya zo a hadisi la taqumu sa'atu hatta tulhaqu hatta talhaqu qaba'ilun min ummati bil mushrikin kiyama ba za ta shi ba har sai an ga al'ummar musulmai ta zama kamar mushrikai larabawan nan da addinin ya zo gurin sai ka samu shirka a cikin sai ka samu ana bautan gunki wa hatta yi ubadul authan har gumaka sai an bauta musu anwa'u shirk shirka ta kasu kashi nawa yan kasamu shirku ila nau'ain shirka ta kasu kashi biyu akbar wa asgar akwai babbar shirka ashirku akbar babbar shirka ma'anahu sarfu shay'in min al-ibadati li ghairillah shine wani abun bauta kai juya shi wa wani Allah kal khawf min ghairillah kamar ka ji tsoron wani Allah ba ka ji tsoron kowa sai Allah mun tattauna a baya ba shi yake nuna tsoro na ɗabi'a shi kuma shirka ba ne ba akwai tsoro na ɗabi'a ba shi muke magana ba tsoro na zuciya wannan na ibada ne kamar yanzu kake tsoron in kai kaza za ka yi talauci wanda kuma Allah ne mai azurtawa to irin wannan shine shirka amma yanzu ka ji tsoron in ka bi wannan hanyar akwai kare mai cizo to ina jin tsoro wannan tsoro ne na ɗabi'a wannan ba shi muke magana ba ba za ka ce ai wannan karen in dai ba Allah ya kaddara ba zai cije ni ba to wannan ka zama wawa wannan kuma shari'a ta ba mu wata ibadar sabuwa ta ce kayi kayi tawakkali ai shine kayi akhdhu bil asbab kayi akhdhu bil asbab al akhdhu bil asbab ita ma ibada ce shine an ce maka nan gurin yana da hatsari karka bi gurin in an ce da hatsari ka bi baka yi ibada ba wa atiqadu anna hunaka malikan linnafi ka sa a zuciyarka wai akwai wani wanda zai iya amfana da kai wadur ko ya cutar da kai gar Allah banda Allah kake jin wani zai cutar da kai akar ka yadda da wannan Allah ne mai mai cutarwa Allah ne mai Allah ne mai amfanarwa Allah ne zai saukar maka kowane abu na bala'i wa habbatu ghairillah kar ka so wani ba don Allah ba kama habbatillahi ta'ala ka so wani Allah kamar da kake son Allah ka ta yaya duk wanda zai sa ka yi sabo to kamar ka so shi fiye da Allah ne Allah ya ce kar ka yi wani kuma ya ce ka yi waddafu li ghairillah astaghfirullah fi umurina muke neman gafaran al'amuran mu muke neman gafaran al'amuran mu waddafu li ghairillah kai yanka ba don Allah ba yanka don Allah ake shi sa akwai yanka na shari'a suna ko layya ko bakwantaka ko dan a ci in ka ciccire wa'annan wasu yankan duk za su zama shirka ne wa ta'zimu ghairillahi ka ta'zimillah haka girmama Allah girmama wani Allah kamar Allah kake ganin wani yana da girma ta yadda zai saka kabari ko ya hana ka kabari au du'a ghairillahi ma Allah ko ka kira wani Allah tare da Allah ya annabi ka biya min bukata na ya Allah ka biya min bukata na a'a annabi baya amsa baya amsa addu'a Allah ne mai amsa addu'a shi ma annabi Allah yake roko annabawa ba san gaibu ba annabin Allah Ibrahim da mala'iku suka zo gurinsa ya gane mala'iku ne? bai gane ba har yaje kawo musu rago don su ci ya kawo musu ɗan maraƙi gashashe ko dafaffe sai da ya kawo falamma ra'a aidiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lutin inna ursilna ila qaumin mujrimin sai ya gane mala'iku ne fa awjasa minhum khifa to qalu la takhaf da ya gane mala'iku ne قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى da ya gane sai daga baya ya gane bai san gaibu ba annaba ba san gaibu ba kun gane ku wannan ita ce babbar shirka wa hadha an-naw'u min ash-shirki wannan nau'i na shirka din la yaghfiruhu Allah ta'ala abadan Allah ba zai gafarta ba har abada kama qala ta'ala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi Allah ya ce baya gafarta wanda ya shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta wani zunubi in ba shirka ba ga wanda ya ga dama Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah yake cewa innahu ya Allah idan akwai shirkan da muka yi da ganganci ko ba mu sani ba Allah ka yafe mana اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك به شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم Allah wada roƙonka in mun yi shirka muna sani ka yafe mana in mun yi shirka ba mu sani ba ka yafe mana Allah ka yafe mana zunubanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba na ɓoye da na bayyane na ganganci da na kuskure na duka ya Allah ka yafe mana su bakin ka ya zama yana yawan neman gafaran Allah da yawan tuban Allah subhanahu wataala Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya mutu yana shirka ga Allah Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu an-nar kuma masa wuta sai shirka ta ƙarshe ita ce karamar shirka wa huwa duna shirkal akbar ita ce banta bata kai wannan ba la yukhrij min al milla ita bata kafirta mutum mutum baya fita daga kafirci lakinnahu yanqisu tauhid amma kuma tana warware maka tana rage maka karfin tauhidinka wa muhitun lil amali alladhi dakhiluhu sannan duk aikin da kai a wannan shirkan kuma ya rushe amma aikin sauran aikin ba su rushe ba wa huwa wasilatun ila shirki akbar ita ma hanya ce ta fadawa babbar shirka wa dalika mithlu dukhulir riya ala al ibada kamar riya ka ba da taimako a masallaci ba don Allah ba don a ce kana da gogari ka yi ayyuka na ibada don a ce ka iya kake bayyana aikinka don a ce ka fi kowa kokari bayyana aiki yan uwa akwai gunda ya halatta in za ka bayyana shi don shajja a mutane don ka fita daga jefa wasu cikin masifa wasu za su iya faɗa masifa su ce wani marowaci ne wani baya ma zakka shi sa zakkarka aka ce in zakka ta wajiba ce ka yi a fili ita wannan bayyana ta yayi ka zo kwamiti kowa ya biya kai ne baka biya ba a ni fa na biya ta wajen wane dan wani ya zo ce wani nan yana da kudi amma baya yi kaga ya ka jefa shi cikin bala'i to in ka san kai don Allah dan ka fitar da wancan masifa ka fitar sai ka bayyana a'a an zo neman taimako ka san abokinka maruwaci ne zai iya ba da 2 miliyan ko? kai kuma abinda za ka iya a ƙarfinka da shi 100,000 ne in ka tashi ba da dubu ɗarinka karka ɓoye saboda yanzu in ka ɓoye zai ɗauka ka ba da dubu talatin ne maimakon 2 miliyan sai ya ba ku 300,000 to kai sai ka fito da dubu ɗarinka sai ka ce a matsayina na almajiri ne ga 100,000 ɗina kayi don Allah sannan don wannan ka karfafa masa gwiwa wannan ya halatta ya halatta wal halifu lighairi Allah karantse da wani Allah haramun ne karantse da annabi karantse da Ka'aba karantse da mala'ika karantse da aradu karantse da yasin in yasin mun dauke ta sunan annabi Muhammad ne haramun ne karantse da ita in yasin qur'ani ne zaka iya cewa yasin ƙur'ani ya halatta a rantsa da shi domin dukansa zancen Allah ne da sifofin Allah ne to haramun ne ka rantsa da wani Allah wata aliƙut tama'im da ɗaura laya da guru da kambu da wuri da tagulla da abin da ake ɗaura wa yaran nan duk shirka ne sabai sun gani tsinka ta suke a wuyan yaro annabi ya taɓa tsinka ya ce in ka mutu tana wuyanka wallahi ba za ka shiga aljanna ba wani hau zaɗi da makamancinsu Allah Ubangiji ya yafe mana kurakuranmu Allah ya karba mana ibadunmu Allah subhanahu wata'ala ya rufa mana asiri wannan su ne masu warware shirka guda uku manya gobe za mu shiga manya-manyan wasu abubuwa kamar arruka da tama'im insha Allah gobe ma akwai karatu Allah ya mana jagoranci salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh